بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وس- على سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yan uwa barkamu da saduwa a wannan darasi na uku a littafin wiqayatul insan min aljinni wash shaytan wato garkuwar dan adam daga sharrin aljanu da shaytanu wanda har yanzu dai muna cikin muqaddima ne za mu tashi daga inda muka tsaya a karatunmu wancan yau muna ranar 24 ga watan jumadal ula shekara ta 1445 bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam wacce ta zo daidai da 8 ga watan disamba na shekara ta 2023 miladiya mai littafin ya ce al'umurun lati raja'atu anha fi hazihi taba'a al'amura waɗanda na dawo daga kansu a wannan bugun littafin wato abubuwa na addini ko ra'ayoyi na addini ko masailu na addini wanda da na tsaya akan matsayi kaza to yanzu kuma na ga wataƙila akwai kuskure a cikin abin da na tsaya a kai ko a cikin fahimtar tawa yanzu na samu fahimtar tafi wannan na dawo daga kansu ya ce ina na na ƙolul ƙawalar yau ma mu mun kasance mukan faɗi ƙauli a yau summa narji'u anhu gadan sannan kuma gobe sai mu dawo daga barin wannan din mu dawo kan wani fala yahillu li ahadin an ya'khudha bi qawlina dan haka bai halatta ba ga wani yayi riko da maganar mu malam ya'lam dalilana mutakar bai san hujjar mu ba wa kam min mas'alatin raja'tu anha fil hadisi wal fiqh da yawa akwai masailu na addini wanda dawo daga kansu a cikin abin da ya shafi hadisi da fiqh wa gairihi ma da waninsu fa masalan misali alkuntu aqulu bi dilalatil intirani fil usuli thumma raja'tu anha yace na kasance da ina faɗa game da dilala ta samun yin yin wato intirani hadawa kinan gwamawa kina cikin asalai thumma raja'tu anha sannan sai na dawo daga barin wannan fatawattawa lamma ta bayyana li intiqabuha yayin da wato warwarewar wannan din ya bayyana gare ni abu na biyu ya ce karbun da aqulu bi taharati jami'il juludi bidabgi na kasance da ina ba da fatawar cewa duk wata fata idan aka bige ta to ta zama tsarka taba'an li zahiriyati wa shaukani ina mai bi ga mazhabar al-imam Dawud az-Zahiri da kuma mazhabar al-imam Shaukani rahimahumullah Allah ya ji gansu ثم رجعت عنه الى قول الشافعي رحمه الله yace sai nan sai na bar wannan fatawar sai na dawo kan fatawar Imam Shafi'i rahimahu Allah bistisna'il kalbi wal khinzir yace dukkan wata fata idan aka jeme ta ta zama tsarka amma banda fatar kare banda fatar alhanzir lin najasatil ainiya saboda shi kare da kuma alhanzir suna da najasa ta ainihi cewa su komai nasu ma najasa ne babu wani abin da ke tsarkake su wa gairiha min al-adilla da kuma wani wannan daga hujjoji don dogara da su wa hadha marwiyun an ali ibn abi talib wa min mas'ud radiyallahu anhuma kuma wannan fatawar da na dawo kanta a bar ruwaitowa ce daga sayyidina ali dan abu talib da kuma sayyidina abdullah dan mas'ud radiyallahu anhuma abu na uku yace qad kuntu aqulu fi man tawadda'a fa ghasala rajlahu al-yumna na kasance da ina cewa duk wanda yayi alola kuma ya wanke sawunsa na dama sun mana bisa kuffa sannan sai ya sanya huffi sun mana yusra sun mana bisa sannan sai kafarsa ta hagu ita ma ya wanke ta sannan ya sa ta a huffi inna ya juzu lahu an yamsaha alaihi cewa ya halatta gare shi da ya shafa akan wannan huffin ta ma ali shakul islam ibn taymiya ina mai bi ga mazhabar shakul islam ibn taymiya rahimahullah suma waqaftu ala riwayatin sahihatin daga baya kuma sai na samu riwaya ingantacciya inda ibn kuzaima a wajen ibn kuzaima li hadisin safwan saboda hadisin safwan wa fiya a cikin wannan riwayar an ce idza nahanu adkhalnahuma ala tahurin idan mun sanya su gaba daya a bisa tsarki mazhabar malikiya da sauran malaman musulunci shine ba za ka yi shafa akan hufi ba sai idan ka wanke dukkan sawayen naka ka gama wanke sannan sai kuma ka sa hufin ba wai ka wanke ɗaya ka sa a hufi ba ka wanke ta biyu sannan ka sa a hufi ba haka ake nufi ba eh hufi takalmi ne na fata mai kamar safa amma iyakar shi idan sau idan ka yi alola ka sanya shi to dan alola ta kare to in ka zo sake alola ba sai ka cire kafarka daga cikin hufin ba kawai shafa saman shi za ka yi shi kenan ba sai ka zari kafarka ba in dai ba janaba ce ta same ka ba to mu a malikiya na jin tsawon kwana uku ne ma daren su da wunin su ba za ka tuɓe hufinka ba a wurin wasu malaman ma kwanakin sun fi haka a safa fa ba huffi ba ce kullum na faɗa safa daban huffi daban shi fa huffi ana iya tafiya da shi ka fito iya shi ne a kafar ka kai ta yawon ka ka wuni kana yawo da shi to safafa zai yi mutum ya sa ta ya fito yana yawo yawa to kuma a ka'idar huffi an ce yumkinu ta tabu'ul mashi fiha ya zanto zai yiwu ka yi tafiya da shi amma ya zanto huffin ma ya maka yawa su kafanka ta yi sako-sako a ciki ba zai yiwu ka iya yin tafiya da shi ba to shi ma bai halatta ka yi shafa da shi ba ya zanto ya yayyage fiye da kashi ɗaya cikin uku na shi gaba ɗaya a yayyage yake a kyakkece yake kaga ba zai yiwu ka yi tafiya da shi ba shi ma wannan ba za a yi shafa a kansa ba to safa ko kaga ai ba zai yiwu mutum ya sa safa ya yi tafiyar da ta kai ta minti talatin ma iya safa ce kaɗai a ƙafarsa ba yawa to ka gani irin ta ɓaci sai dai mutuwa ya gani shafa a kan rauni sai dai in rauni ne da mutum ya ji mummunan rauni a kansa an naɗe mar da bandeji bandejin ya zama kamar rawani sai ya shafa a kansa ba iya kai ba koma wace gaba ne daga cikin gaɓoɓin ado wallahu a'lam فرجعت إلى قول الجمهور دعنا سينبر قول الشيخ ابن تيمية نداو ذو قول جمهور بعد مسلمين إمام الشافعي إمام مالك إمام أحمد إمام إسحاق الراهوي دوسنس رحمهم الله أبو نهر إيشي وفي الصلاة كنت أقول بركنية التسليمة الثانية أبنغران صلى الله عليه وسلم أن بعد فتور سلم تبيو إتما ركني أسلم تبعا للإمام أحمد إنامي بن مذهب إمام أحمد رحمه الله ثم رجعت عن ذلك إلى سنيتي يجي سنة سنبر ونن إلى وضوء بچوا على اللي سنة شيء yin sallama ta biyu ba cewa ita ma farilla ba ce ba da ma kwaftu ala hadisi aisha ba na samu hadisin da na aisha abu na biyar yace in furri bayi a bangaren shayarwa karkuntu a kulu bishtiradin liqa'i ala sadai wahidi da na kasance ina cewa baya haramtar aure tsakanin namiji da mace wanda suka sha nono na mace guda sai dai in sun sha nono ɗaya amma in ita tana shan nonon dama shi yana shan na hagu to zai iya aurenta da da kasance ina faɗar haka kuma raja'atu ila atibari labin al-fahli sannan sai na dawo daga kan wannan fatawar na lura da labin al-fahli wato cewa matuƙar matar ka ta shayar da yarinya to wannan yarinyar babu dama kai ka aure ta ta zama tamkar yarka wa illan yautaqiya ala sidin wahidin wato ko da a ce kuwa ba su haɗu bisa nono guda sun sha ba wannan ya sha nonon dama wannan ta sha nonon hagu to har abada babu aure tsakanin shi da ita a fil muzara'ati a wajen muzara'a cewa ka ba mutum iri da filin gona ya noma in ya noma sai kuma ku zo a raba abin da aka samu karkuntu a ƙolo bishtiradi an ya kuna albazaru na rabin ardi da kasance da ana cewa yana da cikin sharaɗi irin da za a shuka ɗin ya zama daga wurin shi mutumin da ke da filin gonan ne dole na musu ajiri idan to ba daga wajen shi ɗan baremar ba sun marja atu ila ati bare masar ahu sannan sai na dawo daga wannan fatoron na ce a lura kawai da abin da su suka sharaɗi tun farko wa gairu zalika kasir da wani wannan masu yawa wa fi hadhihi tab'a raja'atu an iddati umurin to dan haka wannan na kawo maka ne misali to a wannan bugun na littafi na dawo daga kan wasu abubuwa waɗanda da ina kansu a sauran buge-bugen littafin da aka yi a baya abu na farko shine ulil hiwar ma'al jinniyi la fa'idata minhu na lura cewa tsawaita hira da arjani babu fa'ida cikinsa bal innahu yata'abul marida bari dai cewa tsawaita hira tare da aljani a jikin mara lafiya yana gajiyar da shi mara lafiyar wa yumkinu lil jinni fil jism kuma yana ƙara ba wa aljinin damar zama a cikin jikin abin da ke faruwa shine abin da yawancin mutane ba su sani ba shine shi aljini idan yana jikin dan adam yayin da kake magana da shi to kai ma kallon naka jikin yake yana duba kai ma ta ina zai shigo ka kana magana da shi kai ma yana kallon ka yana ganin ta ina zai kawo maka hari da yawa za ka ga ai mutane waɗanda aljanu suka shiga jikin su dalilin karambanin su je su yi rukiya suna nan da yawa mutum bai san komai ba kawai ya san dai wai ga ayoyin da ake karantawa za a yi rukuya shikenan sai ya je ya kokari ya haddace waɗannan ayoyin matan shi ce ba lafiya kanwar shi ce ba lafiya sai ya zo wai shi ma mai rukiya ne sai ya je yana karanta mata in aljanin ya bayyana sai su ta hira da shi ai kaza kaza ai ta hira da aljanin kamar wani abun burgewa to alhali shi kuma aljanin yana nan yana lura da kai ta ina zai shige ka wallahi yanzu haka ina da patient akalla sun kai mutum biyu ko uku waɗanda irin wannan ne kwanakin baya can kamar shekara biyu ko uku akwai wanda aka kawo min shi shi ma rukiya ya je yi azumin ya dawo jikinsa to akwai wanda shi kuma matar shi ce ta samu matsala sai yake mata rukuya ya ta magana da azumi ta hira da su daga nan shi kenan shi ma sun shige shi sun dora mar wani bala'in ciwon kai saboda haka ƙwararru a harkar rukuya duk wata tambaya da za su yi wa shedanin arjan da ke jikin mara lafiya to akwai abin da suke so su fahimta ne aljini ya zo jikin mara lafiya ya sunanka ce suna nawa ne me addininka addini na kaza da yawa aljini zai iya ce maka shi musulmi ne alhali kuma ƙarya yake yi ba musulman ba ne sunan shi ne irin na musulman amma kuma da yawa wani zaka ji ya ci shekarar shi misali ce maka shekarar shi ɗari biyar in dai ya san kafi ƙarfin shi wataƙila zai iya gaya ma gaskiya gaje mashi yanzu rabon shi da sallah ya kai shekara nawa a shekara ɗari biyar ɗin suka je ya ce shi rabon shi da sallah ya kai shekara ɗari biyu baya sallah kuma nan kai ya ce maka shi musulmi ne to kaga in wanda ba aikin shi bane shi ba zai san wannan ba misali ya sunan ka ya ce sunan shi Ibrahim kuma ya ce maka shi musulmi ne shikenan kai kuma tunda ba aikin ka bane sai ka dauka ai musulmi ne kamar kai musulmin kirki ne in ya ce maka wallahi tallahi zan yi kaza sai ka dauka ai musulmi ne tunda ya ce wallahi tallahi ai daga sai zai yi din ko yace maka wallahi tallahi ni bana kaza kai sai ka yadda in ba aikin ka bane to amma gaskiyar magana a hakikani musuluncin shedani a jikin dan adam wallahi da musulmin da arnan in ma har da bambancin to wallahi kankani ne shi za kawai su ana mu'amala da su ne gwargwadon yaya cutarwar shi take ga wannan dan adam inda yake jikinsa idan ya ce ya hana ta yin sallah yana hana ta sallah yana zuwa yana zina da ita yana kaza yana kaza da ita to wannan ko ko ya ce shi musulmi ne wallahi ƙarya yake saboda hana ta sallah da yake inda musulmi ne shi ma yana sallar ba zai hana ta ta sallah ba kuma saboda hujjar cewa saddun an sabilillahi yake yi to wannan duk wajibi ne wannan ka kone shi in ka an ka iya kona aljini ya mutu har lahira to kai ka kone shi ya mutu amma idan shi dan adam din ne ya je inda arjanin yake ko ya watsa masa ruwa ko ya taka shi ya dai zalunce shi ya mishi abin da ba daidai ba to irin wannan idan ya ce shi musulmi ne kuma kai mishi tambayoyi ka tabbatar lalle hakika yana sallah yana ibada to wannan babu laifi ka yi alkawari da shi ka kyale shi ka kamar shekaru biyu ko uku da suka gabata akwai yaron da aka kawo shi daga nan ƙauyen kan fulani sun je kwallo sun buga sun je sun buga kwallo ko a jama'a da ko a ina ne sun dawo sai suka tsaya a nan nan gaba kaɗan da abena akwai wani go mai sanyi wani kwari yana nan sai suka tsaya a nan wai za su yi zancen kuɗi ko menene to sai ya je yin fitsari a gindin wani mangoro dab da magaruwa fa ah haka aka yi ko- muna tare da kai Allah da iko yi ai na mamanta zaga wannan ai daga shi sama suka yi shedanan suka yi sa- suka yi sama da shi abin da ya faru nan din gari ne nasu su shedanan da masallacinsu da komai kuma muminai ne shi aljanna ya ce ya fito ne zai ya yi alola zai ji sallah yaron nan ya je tsillawar fitsari a jikinsa dalili kenan shine ya daga shi sama na ya kada shi yi sama fa suka yi da shi ba sai zunguro shi aka yi da ya faɗo kuma sai ya faɗo sharkar kamar gawa Mm, kamar bayan numfashi ko motsi baya yi suka zo suna ta kuka uban shi na kuka kanin ubansa na kuka yan uwansa suna kuka kowa kuka yi wanda guda suka zo Eh, manya fa sosai sosai suka zo, ba wani yaro a cikin mutum suna ta kuka ma to haka kamar wannan in yace shi musulmi ne muka tabbatar shi musulmi ne to sai ka- sai kamar gargadi ka kyale shi tunda shiga haƙƙinsa aka yi yawwa sun yi alwala zai zai yi sun yi abu za su yi su sallah shi kuma ya zo ya musu fitsari to kaga ai bai daidai ba akwai mutumin da shi ma irin wannan ne mara lafiya ce bata da lafiya mai ru- mai rukuya yana zuwa ya zo ya mata rukuya shi kuma sai ya matsa wa mutumin ya bashi ayoyin rukuya din dama yana da su a rubuce sai ya bashi su shi kenan kawai sai ya zo sai ya karanta in aljini ya bayyana sai su yi ta hirar su to ana nan ana nan ko wallahi sai da aljinin ya kashe shi a shekarar sai da- sai da aljinin ya kashe shi saboda haka ba wani abun alheri bane mutum ya zauna ya ta hira da aljin kawai dan ya ji daɗi dan ya ji rika bada labari abu na biyu yace hazartu hadisa abban haisu nabbahani akhuna sheikh aliyu hashish jazahullahu khairan ala illatin fihi na shafe hadisin nan na abban saboda dan uwanmu a sheikh aliyu hashish da ya nabbahar da ni wato ya faɗakar da ni bisa wata illa da ke cikin hadisin da za Allah khairan Allah ya saka mashi da alkhairi abu na uku ya ce hazartu hadis ibn abbas fil jarwi al aswadi min ajli firqadi subhi yace na shafi hadisin na abdullahi dan abbas radiyallahu anhu wanda ya magana game da bakin kwaikwayon kari ta dalilin ɗaya daga cikin marwaita hadisin firqadi subhi yana da rauni abu na hudu hazabtu hadisa ubay ibn ka'ab wa hadisu abdurrahman bin abi layla an abihi fi zikr ayatin ruqyati li ba'fi yace na shafe hadisin nan na ubay bin ka'ab radiyallahu anhu da kuma hadisin sirna abdurrahman dan abu layla wanda ya karbo ta hanyar mahaifinsa abu layla wanda a cikin wannan hadisin akwai bayanin ayoyin ruqya na shafe hadisin ne saboda rauninsa abu na biyar hazartu ba'ad tahsinat fil fasl sadis a cikin fasali na shida na shafi sashen addu'o'in neman tsari da annahu lam yasbut alaiha dalil saboda rashin hadisan ba su inganta ba wanda suka zo da wannan din abu na shida wa hunaka tanbihat sataraha mabsusatan fil kitab yace akwai kuma tambihai wato fadakarwa da zaka gansu da sannu a cikin littafin an watsa su nan da can asalullah al-aliyyar karima ina roƙon Allah madaukaki mai karamci gafirar zambi mai gafarta zunubai wa qabilat taubi ko mai karɓar tuba shadidal iqabi mai tsananin uquba ina roƙon sa an yi tajawaza anni cewa yi min afwa bi manhi wa karami saboda baiwarsa da karamcinsa wa an yaj'al hadha al-kitaba fi mizanil hasanat kuma cewa ya sanya wannan littafin a cikin mizani na na kyawawan ayyuka yau mala yin fa'o fi imanin wara banu a ranar da dukiya ko ‘ya'ya ba su yin amfani a cikinsa illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda ya zo wa Allah da zuciya kubutacciya wacce babu shirka babu kwafe babu hasada babu girman kai babu riko a cikinta Allahumma ja'alhu laka khalisan ya Allah ka sanya wannan littafi ya zama gare ka yake tsarkakakke wala ta ja'al li ahadin fi shay'a kada ka sanya wa wani daban wani abu a cikin sa wa ana ahibu bi kulli man yara fi hadha alkitabi aw ghayrihi min maktabi mukhalifatan shar'iyya kuma ina roƙo ga duk wanda ya ga wani abu da ya saba wa shari'a a cikin wannan littafi ko a cikin wani abu na daga rubuce-rubuce na wale ta karram bil ittisali bi cewa ya karamci ya mutunta ya kokari saduwa da ni abin nashi ko kuma ka sa- saduwa da kamfanin da ke watsa wannan littafi wa irsali mulahazati da ko kuma ya aiko da mulahazar wato abin da ya hanga wa lahu jazilu shukr yana da gwaggwabar godiya daga gare mu wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammadin ya allah kai salati kai aminci kai albarka bisa bawanka kuma manzonka annabi mu muhammadu wa ala alihi wa sahbihi bisa kuma iyalan gidansa da sahabbansa wa katabahu wahid bin abdussalam bali a sheikh wahid bin abdulsalam shi ne ya rubuta shi a ranar 27 ga watan tara 1996 wato tara kenan ga watan rabi'u sani hijira 1422 shekara kamar 13 kenan ko 23 da suka gabata muqaddimatu tab'atul ula muqaddimar ainihin bugun wannan littafin na farko wanda a ciki ne zai faɗi dalilin da ya motsar da zuciyar shi zuwa ga rubuta littafin da dai sauran abubuwa bari mu karanta shi gaba ɗaya sai ya zama mun gama da ɓangaren muƙaddima kenan a darasi na gaba sai mu shiga cikin littafin gaba ɗayansa ya ce muƙaddimatu ɗaba'atul ula muƙaddima ta bugun farko inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh hakika dukan kirari da yabo da godiya sun tabbata ga Allah nahmaduhu muna gode masa wa nasta'inuhu muna neman taimakonsa wa nastaghfiruhu muna neman gafararsa wa na'udhu billahi muna neman tsarin Allah min shururi anfusina daga sharurrukan kanmu wa sayyiati a'malina da kuma munin ayyukanmu man yahdihillahu fala mudilla la wanda Allah ya shirye da shi babu mai batar da shi wa man yudlil fala hadiya la wanda kuma Allah ya batar da shi babu mai shiryar da shi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la ina mai shaidawa cewa babu mota da gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma cewa annabi muhammadu bawansa ne kuma manzansa ne ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد باين هكا فإن أصدق الحديث كتاب الله cewa mafi gaskiyar zance shine littafin Allah wa asamul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafi kyawun shari'a ita ce shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha kuma cewa mafi sharrin al'amura shine kirkirarrun cikinta wa inna kullum mudasatin bid'a kuma cewa kowane kirkirarrun abu bid'a ne wa kullu bid'atin dalala kuma kowanne kowace bid'a bata ce wa kullu dalalatin finnar kuma kowace bata tana cikin wuta ba ba bayan haka fa innahu min alwajibi cewa yana daga cikin wajibi ala ulama muslimin bisa malaman musulmai an ya komo hurrasan alal aqida cewa su tashi suna masu bada kariya ga aqidar nan ta musulunci ويذبوا عنها تشكيك المشككين كما سي kokari su bada kariya wato su kore kokwantar nan na masu kokwanto gabarin aqida ta musulunci wayum iduna anha kullu dakhilin kuma cewa su nisantar da duk wani abu da ya shigo a cikin wannan aqida ta musulunci da annaha hiya qiwamuddin wa ruknihi almatin domin cewa ita aqida ita ce kashin bayan tsayawar addini kuma ita ce rukuninsa mafi ƙarfi wala qadra aitu kaseeran min almuslimin hakika na ga da yawa daga cikin al'ummar musulmai yakhrujuna min dinillahi jama'ati cewa suna fita daga cikin addinin Allah jama'a jama'a wa furada da kuma daidai bi zihabihim ila arrafin aw kahin saboda tafiyar su zuwa ga yan duba ko bokaye wa tasdiqihim iyahu da kuma gaskatawa da suke wa bokayen da yan duban bal wa atiqadihim annahu ya'lamu al-ghaib bari ma dai da itiqadin su da kudircewa su cewa shi boka ya san abin da yake boye wanda nasatahum qalu idan kuma kai musu nasiha cewa zuwa wajen boka ko dan duba ba daidai bane sai su ce maka atina al-badil ba mu wani abu maimakon wannan hadha mimma ja'alani bahastu fi hadha al-amr wannan yana daga cikin abin da ya sanya ni na yi bincike a wannan al'amari wa sa'altu Allah azza wa jalla kuma na roki Allah mai girma da ɗaukaka an yanzu kanal badil shar'i cewa ya azurta mu da abin da yake canjin wannan amma a shari'anci addafi wa la ikraji hadha al-bahs abin da ya tunkudo ne zuwa ga fito da wannan littafin kanat hunaka iddatu dawafi'a cewa akwai wasu abubuwa da yawa da suka tunkudo ni fa bafarat jami'uha ala zalik waɗanda mafiya yawansu sun taru ne bisa wannan fa min hadhihi dawafi yana daga cikin waɗannan abubuwan da suka tunkudo ni abu na farko qabla an nad'uwa ila tarki shay'in kafin mu yi kira zuwa ga barin wani abu labudda min iqa'il badil anhu labudda babu makawa mu kawo wani abu da zai bada zai zama canji ga barin wannan din fa masalan misali na qasu shaban fi mawdu'i zihabi ila al-kuhani was sahara nayi munaqasha wato kamar ko jayayya ko kuma munazara kenan kamar dai fadin fada da wani matashi a cikin abin da ya shafi zuwa wurin bokaye da kuma matsafa da 'yan bori wa bayyantu lahu anna hadha muharramun shar'an kuma na bayyana masa cewa wannan abin da suke yi fa na zuwa gurin 'yan bori da bokaye da matayen da aljanu suka sauka a kansu to abin abin nan fa haramun ne a shar'anci fa qala li sai wannan matashi ya ce mu yamma zufafi a ranar angwanci na da kautu ala zaujati na shigo wurin matata fawajattu nafsi marbuban sai na samu ni kaina wato kamar an man sihiri an daure min gabana ma aqudan wato an kulle ni ma za a fa'alu to me zan aikata a irin wannan fa zahabtu ila sahiri mudarra da an sai da wurin boka ina mai bukatuwa walau anna indakum al-badil da a ce a wurin ku ko malamai akwai wani abu canjin wannan ma zahabtu ilai ada ban je wurin bokan ba abu na biyu ya ce kasirar ma ya masu jinniyu insiyan da yawa aljani yakan shafi ɗan adam wa yaqlubu minhu fila umurin muharrama kuma sai ya nemi cewa wannan ɗan adam ɗin sai ya aikata wani abu na haramun sannan zai bar jikin shi in ba haka ba ba zai bar jikin shi ba fa kana la budda muna tasaddi li hadhal udwan to sai ya kasance babu makawa mu toshe wannan kofar da yawa akwai mutumin da na taba gani an kawo shi daga wani bangare a nan jihar jigawa wanda mace ya aura amma a shi wani aljini ya riga shi aurenta ta haihu da aljini sun kai wajen 'ya'ya takwas ana nan ana nan wata rana ya ce yana zaune kawai sai ce mata ta shi miƙo min kaza ta zo miƙo min abin kawai sai ji kamar shokin kamar ka taba wayar wuta kawai sai ji kamar shokin ya kama shi ashe aljanin da ke jikinta ne sai ya dawo jikin shi shi ke nan fa tun daga nan kuma abu ya zama wani iri ya zamto a aljanin nan ya sanya shi jinyace jinyace abu yayi yawa fa daga dai kawai alamomi sun bayyana cewa tabbas akwai masu jini tare da shi aka ji aka fara rukuya aljini ya bayyana aka nemi aljini ya fita ya ce wallahi ba zai fita ba sai ya sakar mar matarsa ai matar shi ce ya sake ta saki daya kwana kaɗan kamar an samu lafiya kawai sai ciwo ya dawo aljini ce ai bai yadda ba saki daya ai zai iya mai da ita ya ƙara sakinta ya ɗan samu lafiya aljini sake dawowa ya ce bai fayyada ba fa yan sai dai koshi koshi ko ya ƙara sa mata ya zama saki uku ba aure kenan tsakaninsu har sai ta yi wani auren daban ko kuma in ba haka ba sai dai ya kashe shi shi ne ba dole ya je haka je ya kara mata wani saki na sha ganin kuma waɗanda aljanin zai ce ba zai fita ba sai an yanka mar kaza ko sai an nemo mar tarare nau'i kaza ko sai an yi sadakar abu kaza wanda duk wannan haramun ne wala aljani shaidani gan ubansa ko ƙasa ya ce a nemo sai an barbaɗa mar wannan ƙasar sannan zai bar jikin mara lafiya wala ya raina ku yayi wani daga ai sadaka ai abu ne mai kyau dan ya ce ai sadaka ai abu mai kyau ya umarni da shi to dai shedani ne ya ce ai sadaka to akwai wani abu a ƙasa ba Allah kuka yi wa sadakar ba shi shedanin kuka yi wa sadakar da kai da wanda ya je ya durƙusa ya yi goho ya yi wa gunki sujada duk ɗaya kuke da kai wanda kai sadaka ko kai yanka saboda aljini duk abu ɗaya ne abu na uku laqad ra'aytu min aljinni an-nasara na gani da yawa daga cikin aljinu akwai waɗanda suke kiristoci man yamassul muslima wanda kirista ne shi shedanin sai ya zo ya shafi jikin mutum musulmi wa yadrubu minhu an yalbisa saliban sai ya nema cewa wannan musulmin sai ya sanya cross a jikin shi sannan zai bar jikin shi wa illa sai ya abu in bai bi sanya cross a jikin shi yana yawo da shi ba to aljin sai ce wallahi sai ya wahalar da shi to kaga wannan ya kamata lalle mu musulmi ya zama mun yi wani abu akai abu na hudu istikhdamun nasara sihra ka silahin khafi yadda nasara wato kiristoci suka ɗauki sihiri kamar wani makami ne nasu na ɓoyi muzunna in ɗan uwansu ya musulunta sai su mar sihiri sai ga ya koma kamar mahaukaci mahaukaci ko kuma in yana da dukiya sai ga asara tana ta afkamar har sai ya dawo cikin addininsu zama suna yin irin wannan ce in bai dawo ba ba za su kyale shi ba wala qadra aitu bi aini muslimatan multazimatan yace hakika na gani da ido na wata mace musulma mai matakar lazumtar addini za ta nishadin islamiyyin da nishadi ya fadi a cikin addinin musulunci saharaha qisisun wani fada na kiristoci ya mata sihiri wa kana tadlubu min ahliha saliban ita kasance tana cewa mutanen gidan iyayenta kenan su nema mata cross bal inna kanat tasiru fi shari bare cewa ita ta kasance tana tafiya a titi fa idza ra'at istisan sajadat lahu idan ta ga fasto ko reverend sai ta fara da sujada gare shi dala an sakhara Allah azza wa jalla laha min ikhwanina ba dan Allah subhanahu wa ta'ala ya ya hore mata wani daga cikin ƴan uwan musulmai ba man arajaha bil qur'ani wanda ya samu ya mata jinya da alkur'ani fa shufiyat walhamdulillah sai Allah ya bata lafiya guda ta bata ga Allah abu na biyar lam ara hatta al'ana kitaban yajma'u hadha al-mawdu' ji har zuwa yanzu nan ban taba ganin wani littafi ba wanda ya tattaro wannan mawdu'i min nahiyatayhi al-ilmiyya wa nazariyya wanda ya tattaro bangare biyu na wannan mawdu'in abin da ya shafi ruqya a ilmance da kuma a nazarce والموضوع أوسع من أن يلم bihi kitaban. kuma wannan maudu'in faɗinsa ya wuce a ce littafi guda ma ya tattare shi baki ɗayansa bar wa fi hajjatin ila kasirin min al-buhus bar dai maudu'in yana buƙatuwa zuwa ga da yawa daga cikin bincike bincike na manyan malama li hajjat dawafi saboda waɗannan abubuwan da suka tunkuɗo ne wa gairi ha da waninta bada'atu aktubu fi hadha al-mawdu' sai na fara rubutu akan wannan maudu'in walakin ne taraddattu kasiran abra an aktuba fihi lalle cewa ni duk da haka nayi taraddudi wato nayi kai komo da yawa kafin in rubuta komai a cikin sa da annahu maudu'un muhadin bin muhadin domin cewa shi wannan maudu'i ne wanda yake kewaye da haɗarruka da yawa walakin ni ista'antu billahi azza wa sai da cewa ni na nemi taimako da Allah mai girma da ɗauka basalamtu ɗariƙin la ya dillu man salakahu sannan kuma na bi hanya wacce duk wanda ya bi ta ba zai bata ba wahar itimadu arab dalili shine dogaro bisa hujja fi kulli ma aqulu wa aktubu cikin dukkan abin da zan faɗa ko zan rubuta summa inni ma zakartu hadisan illa wa bayyantu darajatahu min as-sihhati wa dafi kuma cewa ni ba zan ambaci wani hadisi ba face sai na faɗi darajar wannan hadisin na inganci ko rauni suma azautu mu'zamal ahadisi ila masadiriha min kutubis sunna kuma cewa duk wani hadisi da zan kawo sai na daga shi zuwa ga inda na ciro shi a cikin manyan littafan ahlus sunna wal jama'a wa qad jama'atu fi hadha al-bahsi bayna an-nahiyati an-nazariyya kuma cewa haƙiƙa a cikin wannan bahasi wato wannan rubutu da nayi na hada tsakanin abin da ya shafi bangaren nazarin abin da ya shafi likitancin musulunci al-mustakhrajati min butun al-kutub wanda yake na fitar da shi ne daga wasu littattafai masu yawa wa bainan nahiyatul ilmiya da kuma bangaren abin da ya shafi abin a ilmance al-mustafarati min al-khabarati wa mumarasa wanda wannan kuma na fa'idantu da shi ne daga jarrabawa yau da kullum da kuma lazumtar abin mota milan fi kulli ma aqulu alkitabi was sunna ina mai dogaro cikin duka abin da zan faɗa bisa alqur'ani da sunna wal gargasan to hadal basi ila kitabain na raba wannan bahasin zuwa ga littattafai guda biyu alkitabul awwal kitab littafi na farko wa huwa khasun bil jinni wash shaytani wanda shi kawai ya keɓantu ne bisa magana akan aljanu da shaidanu wasammaitu wiqayatul wiqayatul insan min aljinni wash shaitan na sanya wa littafin suna garkuwar dan adam daga aljanu da shaidanu wal kitabu sani littafi na biyu huwa khasun bis sihri wa ibtalihi shi yana magana ne kadai akan abin da ya shafi sihiri da yadda ake warware shi wasammaitu na sanya masa suna as-sarimul battar fi tasaddi lis saharatil ashrar wato takwabi mai kaifi cikin ba da kariya da kuma toshe ƙofar ɓarna ta matsafa a shirarai to daga nan kuma sai ya kawo ainihin abin da littafin ke kunshe da shi na daga babo ba cewa na raba littafin wannan na farko din wato wiƙatun insan a- zuwa ga fasali guda shida fasali na farko aljinnu haƙiƙatu- haƙiƙatan la khurafa cewa aljanu gaskiya ne akwai su ba tatsuniya ba ce fasiri na biyu asar'u haƙiƙatu wa ilajinu bugun aljani haƙiƙar yadda abin ke faruwa da kuma yadda ake warware shi fasili na uku ta'arruzu shaytanu lil anbiya yadda shaytan ya bujirowa wasu daga cikin annabawa alaihi wassalam fasili na hudu alaqatu shaytani bil insan alaƙar da ke tsakanin shaytan da dan adam fasili na biyar madakil shaytani li ifsadil qulub hanyoyin da shaidan ke shigowa dan adam don ya bata mashi zuciya wato ya lalata mashi aqida fasiri na shida tasinatul insani bidu shaidan garkuwar dan adam da zai samu kariya daga sharrin shaidan yajibu tanbihu ila anna kullama wajadtumuhu fi kalami hada kuma wajibi ne in fadakar cewa duk abin da kuka same shi a cikin wannan zance nawa muwafaqan lil kitabi was sunnah wanda ya muwafaka da alkur'ani da sunna fa ku zo ta ku riko da shi wa kullama wajadtumuhu mukhalifan lahuma da abin da kuka same shi kuma ya saba da alkur'ani da sunna fadribu bi kalami ardal hayy jifa da zance na wa khudru bi kitabi was sunna ku riko da alkur'ani da sunna wa inni la ashrahu sadari kuma cewa ni na bude kirjina wato na bude zuciyata na yarwata ta da kulli naqlin banna'in in guta midin alal kitabi was sunna bisa kowanne naqadi da za a yi mu wato uh, bibiyar kalamai na da kuma uh, tattaunawa wanda dai aka dogara bisa alqur'ani da sunna wala yafutuni fi hadhihi muqaddima an ashkura kullu man sa'adani kuma cewa ba zai tsire min ba a cikin wannan muqaddimar in yi godiya ga duk wanda ya taimake ni fi ikhraj hadha bas cikin fitar da wannan littafi was'alullah azza wa jalla ina roƙon Allah mai girma da ɗaukaka an yanzu kanan ikhlasa fi aqwalina wa af'alina cewa ya azurta mu da samun ikhlasi cikin zantukan mu da ayyukan mu wa harakatuna da dukan motsin mu sakanata da kuma shirin mu Allahumma ya Allah ina na'udhu bika min an nushrika bika shay'an na'lamuhu muna neman ɗaninka daga mu shirka da kai da wani abin da muka san shi wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu wa muna neman gafararka daga abin da bamu san shi ba وصلى الله على عبدك ورسولك محمد يا الله كي صلاتي بسابانك كما زنك النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومسا iyalansa yaran gidansa da sahabbansa kai aminci gare su wannan ita ce ƙarshen muƙaddimar Allah ya kai mu a darasi na gaba kuma za mu shiga gadan gadan cikin littafin mu ji dalla dalla abinda aka yi magana a cikin littafin da fatan abin da muka faɗi shi daidai Allah shi ma mu dadan sa wanda muka kuskure Allah shi ya fi mana baki ɗaya hakika jin irin waɗannan abubuwa yana da matuƙar amfani ba don koya ba saboda yanayin da ake ciki na wannan rayuwar ta yau da kullum da kuma irin yadda yanzu mutane wato ba su damu sosai da tsabtace aƙidarsu ba sai ka samu mutum yana sallah yana azumi amma kuma ya yadda in wani abu ya taso masa ya je wai a duba mar yan sun canza yare ba za a ce malam duba mu ba sai a ce wa malam ai mun nazari nazari din fa shine fa duba din wasu ya ce wai nazari za a amar ko kuma ya ce wai amar istihara ba wata istihara wallahi duba kawai in ta kai ga yanzu akwai wasu bokaye masu bin kasuwanni yan duba wanda ka je ka bada naira ɗari akwai yarkashe ta bata menene ya same ka shi kenan kana kana miƙa kuɗin yana karɓa ya ce kaza da kaza ne ya same ka abu kazan ka ne ya yi kaza ka mutane sun yarda da su sosai ga ana ta kewaye su mutane a yanzu sa ta sayar da imaninsu ba tare da sun sani ba daga abu ya same ka mara daɗi shikenan wani wai a matsayin shi na masoyinka ba ma da sai ya shawarce ka ba kawai sai ya tafi wurin bokaye da 'yan duba wai a je a duba wanda wannan duka haramun ne shi dan duban in ya isa ya gano mana yaushe ne zai mutu ko me zai kashe shi ko ai ba abin da dai mai rai ya fi tsana irin mutuwarsa to ya gano yaushe zai mutu ko me zai kashe shi sai ya kokari ya kauce wa wannan abun sai ya ci gaba da rayuwa mu ji an ce bokawa na yau shekara su 200 yana rayu an ga mai sai ya gano abin da zai samu zai same shi gobe gobe mu to kai kuma ta yaya zaka yarda da shi wai cewa zai gano wani abu naka da ya faru ko zai faru to duka shi yasa irin wannan bahasin bibiyarsa da kuma sauraron sa yana da matukar amfani gare mu saboda mu kiyaye kuma wannan shafar aljini yanzu tana ta faruwa a da faruwa a cikin al'umma rashin sani ya sa mutane suna ta yin abin da ba daidai ba kuma ana ganin tamkar daidai din ake daidai Allah ya gyara mana da gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في المدين الاعلى الى يوم الدين وعلى اله وصحبه في كل وقت وحين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين